to kai idan ba a makamun da ne ba za su iya wato ainihin samun fitar ba shi yasa wani ne waka yake cewa dangane da rubutu a kan makamun soyayya yake walau an yi da zarsu da kadar shauki na na akwai sa'a su ba wani dada yake da zan yi rubutu da gwargwadon abin da yake zuciya ta na shauki to da sai an nemi takarda a duniya a rasa sai tawada an nema a rasa domin bi ya tsotse tawadar kuma bi ya rubuce takarda saboda ka ga makamin magana akan makamin soyayya to makami ne wanda yake da zuci kwarai da gaske saboda haka sai dai kawai ainihin mu saurara mu ji Allah tabaraka ta'ala ya amfane mu ainihin da abin da za mu bi ya ba mu albarkar masoyin da abin sha kalmar ma Allah sallallahu alaihi wasallam لا ترى شيئا سواه من كثير او لذلك يقول لا ترى شيئا سواه domin wannan yana da cikin madaris na soyayya idan soyayya ta ce soyayya to sai zama ba ka ganin kowa an yi ko mutu yanka yake la tara shi an tsawo karka ga wani abu ba shi ba ni tafiyin aulu zai daga abin da yake ne da wanda yake kusa ma'ana ya zama da ganin kai da kai da ainihin a kansa to wanda ko idan wannan matsayin ya kai to za ku da fitowa ma shi za ka gani saboda haka sai ka ga babu kowa ainihin kai shi نعم ممكن يتعادل وعقل الشهوات في الانتقام في حكمه سموا له شيء الاسلام شيء ابراهيم رضي الله تعالى عنه تعادل اي من ارض وعقل سكوكي هذا وشيني كنت الشهوات معناه سياسي قوة الانتقام تكون قوة domin wato ainihin akwai shitowa an rubuta a mutum shi kuwa amma ainihin kuwar ta zama mu'akkara amma wannan shi kuwar makaruna ce da yin fitaminta domin za ka fi shan wani ta ba ko ta ala yake cewa yau ma ya ce la ta kallon munafin illa bi zini fa minhum shaqiyyun wa da'if fa amma alladhina shaqu fa fi ghayri khalidin fiha ma damat ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk illa rabbuka fa'alun lima yurid واما الذين سئلوا فمن جنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك اما ان غير مجنون to kaga waɗanda suke kai masu shiwa ta lahira Allah ya ce ainihin sai sun je a yau mayaki ranar da wannan wuni na alkiyama zai zo sannan za su samu wato ainihin azaba wasu za su dawo a cikinta to amma in kiyayyar bayan Allah ita ku shakawa ce wajen da tare da intikali shi yasa can za ka ji shi ya ce a baya salliman ta salamu illa sai ta kito al-imani wa kudurat al-hayati kin kisar wa imani kaga ne ko saboda haka ainihin idan baka sallama ba to na farko da haɗuwa da mummunan mutuwa sannan kuma rayuwa ta zama ainihin mara daɗi a yi cikin tashin hankali da cikin rigingimu da cikin ƙasƙanci da cikin talauci na na ikhwati fi indi laysa li shirwin misali ikhwati fi hubbi yan uwana ma'ana wanda kuke tafiya da su a cikin soyayya da shehu nan shari sun wani sami ba ne da wani dan uwa da za a kwatanta shi da ma'ana wato ainihin soyayya ta dan Allah to ainihin tana gaba da komai shi ya sa ma wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wato ainihin muminai da yan uwa cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum malamai suka ce inna ma tana fa'idatar da hakuri ne ma'ana ta san ubangiji ya kore dan wantaka in ba a nan ba kaga a can wajen kulin kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum kaga nan ɗan uwa sai aka ambace su da ashira ba ambace su da ikhwanu ba amma ikhwanu ɗan uwa na Allah ainihin su ake nufi da ikhwanu
Yadda ne kuma nisa.
na yake ban da wani dankuwa da zan gwada shi yasa kake ganin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wato duk wanda suka haɗu shi a imani to ya fi wanda ba su haɗu shi a imani ba ko da ku jini ya haɗa ba shi yasa imam al-busiri yake musu kirari yake cewa wa idza aslama al-fatafa abuhu minhu indahu wa kalbun sawaw ainihin ba ma dan uwa ba in dai ba su tarayya da uba a cikin soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ba ya da bambanci da kare a wajen sa na
وعلى لوح وذلي فهو عن الإكرام
kun san ka'idar so idan so ya tabbata to duk abin da ya zo daga wajen masoyi shi ma abin so ne saboda haka bayan Allah ba sa mayyazewa tsakanin wato ainihin abin da yake musu da dole ubangiji tabaraka wa ta'ala da abin da yake sa dariya da abin da yake sa kuka duk sai ne a wajen saboda me daga wajen mahabubi yanzu shi yake cewa wato dangane wato ainihin da irin wannan yake cewa idan ka nufin a tsadaru min malikin mulki fasiya ne in ji ma ya tsiro wa ma idan dai aka ce abu daga Allah ne to abin da ake kuka da abin da ake dariya duk sai ne saboda wato rashin fahimta ne za ka ga an ɗauki abin da ya zo daga masoyi wato ainihin mai muni abin da ya zo daga masoyi duka ainihin shi ma abin so ne shi yasa ce ce wa ara lauhan wani su ɗan uwana wanda muke tare da su a cikin soyayya da dan Allah da za ku yi min abin da wani zai ga wulaƙanci ne sai ga zuwa ainihin kirani shi ne ainihin girmamawa domin wato ainihin sun san da ni kenan sun kula da ni domin shi wato ainihin wannan tahawinin tutoyin da bayan Allah suke ganin sa daban kamar yadda maulin mashawar islam a rajala da allah yake faɗa yake cewa wato a jaral azaminhu li allah tarkana idan umarnin ilahi tarkana wato allah saboda hirarsa idan a cikin sirrinka kada maka kane maka dan karkata zuwa wani waje sai dogoka sai a maro ka nan wajen dan idan an maro ka sai ka dawo ka koma ka bi hanyar allah to shi yasa wani lokaci mutum zai dinga damuwa da wani abun damuwa daga yan uwansa to Allah yana ganin zai wato karkare da ki kafa sai sai nisa to ya sa wani ya mutsine ka da ya mutsine ka innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna na'am
inna madalubi ridahu fa huwa bi waqtilami yace inna madalubi gayar abin da nake nema ridahu yardar wato yan uwana masoya na Allah
fa huwa bi in na samu yardarsu shi ne rabona wa gashi na ni shi ne gani mata mana in dai na samu wato ainihin yardarsu to ainihin shi ke da ni da abin da nake nema na samu
in akun minhum fa inni qad shibitu min shikani yace ballanta na ma kuma in zama in za a lissafa a lissafa ne daga cikin su
yace in akun minhum fa inni qad shibitu min shikani in dai har na zama na shiga cikin su ni cuta ta ta wuri an warkar da ni na'am
inna qalbi a nan yana nuna mana
wato ainihin hukuma ta Allah ba barin wasa ce da ita ba domin hukuma ta Allah ita ce wanda za ta amfane ka a nan duniya ta amfane ka kuma a lahira domin dan uwanka na Allah a duk lokacin da kuka haɗu da shi to sai kun yi wato ainihin mubadalar buri hasken ka sai ya shiga naka naka ya shiga naka wanda yake tauyayyen haske sai mai karfin ya ce ke mutum shi sai ya fi mai karfi shi yasa waɗanda ba su samu wannan kowa ta Allah a nan duniya ba rana da kiyama in sun tashi ko da ainihin da imani tare da su amma za su tashi da jakusashen hanci za ka ji suna zaruna na duka bismin ku tsaya da tosani hasken ku saboda sun ga waɗanda suka rayu rayuwa ta soyayya ta dan Allah a nan duniya sun tashi da haske wato ainihin wanda ba ya iyaka ku za su ta ku tsaya da tosani hasken ku ya ce a irin da huwa ra'a kun falta da sunura ai ba ana ake wani tsosanin hasken ba a can duniya ake tsosanin wannan hasken to idan ba ka samu ɗan uwa na Allah a nan duniya ba ba za ka samu wannan hasken ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake kora duk wata dangantaka da aka yi ta a duniya in ba ta zama ta Allah ba suna ji ubangiji ta baraka wata Allah yana sifanta alkiyama da cewa yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likul limri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa a wannan lokaci yana dafa yana kuka yana tunanin bai san inda zai sa kansa ba amma sai ubangiji ce al'akhir lawu yawma idin ba'aduhum li ba'din adun sai ce ilal muttaqin ani duk wadansu abokai da suka rayu a duniya rana da kiyama mai kiya za su tashi kamar yadda wata baya ta nuna kowa gudun kowa zai sai waɗanda suka haɗu ainihin a cikin Allah waɗanda suka haɗu a cikin Allah hadisi ya nuna Allah tabaraka wa ta'ala zai umarni da wani a tafi da shi aljanna mala'iku sun zo za su raka shi sai ce a ina wani sai ce ai wani aikinsa ya gama saboda haka yana can da Allah ko wuta za a tafi da shi ce a ina ai ba zai yi wuta da aljanna shi yana wuta ba mala'iku su dawo su gaya ubangiji da barka wata ala ba wanda kake barka shi aljanna ga shi ya ce ba zai tafi sai an kawo wani shi kuma wani ga halin da yake sai ce ai na yi yarda da shi yarda da bazan tafi shi ba ta har abada ku je duk abin da yake bukata a yi masa to a soyayya ta Allah yake samun wannan na
إن قلبي هامت برهام شيخ المستهاني في جمال وجلال فأجب من ذا الهمام كل كل كل غوث الأثر قدام الكتاب آدم الأرواح إلى ما على الرقبات ثاني سورة الاسم الخفي الخاف سلطان الأسامي مجموع العبرات عين العين هتان الزمان دور ألوان الميت إلى مرتاق الغرامي إن قلبي هام في برهامة شيء في نزوكياتا تاتي موضع أشكل برهامة shekai mutaha shi ne wato ainihin shehi na shi kuma wanda ya gigita a cikin jalala da jamalar ubangi su ba ko ta'ala la ya zalibi jamalin maulahi yuhim fi jamali suna cikin jamala ta wajen da jalalar sa fa ajabu min zarhuma fi ku yi mamakin ainihin wannan salauci shi ne shi ibrahim radiyallahu ta'ala na kullu sirrin sirrin daukin asirin khattamun kitabi shi ba shi ne sirri sirri sirri mana sirri na farko shi shirin islam rajallahu ta'ala sirri na biyu shirin jihar rajallahu ta'ala sirri na uku shi ne maza Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya ba ka ji a can gaba shi yana cewa wato sana'u abin isa amma madahu abin isa haɗa madahu li ahmadin wadaha wani fi inda wani masudin agawa wato idan kana yaban shi ibrahim rabbi allah ta'ala anu to yaban naka ba tsayawa nan yi ba ya hada majmu'ul hadaratin a lokacin duk hadarorin kake yi wa gida na dautul asari shine wato ainihin dautin wannan zamani wanda shi ma da guda yake masa kirari da cewa ومن يكن في الزمان ولا يراه فوالدة له مثل الأكيد wanda ya zama ya haɗa zamani da shi da rasu yalla ta ranar mai sallama masa ba to wannan kamar mahaifiyarsa ba ta yi ba kattamul kitani kattamul kitani shi ne babban tambarin hakimai ga baki da shi ne kamar can da baya ya fassara wannan bai da ke cewa warisan kitama ma'al kitami fa katmuhu la katma yaktubuhu baka al baki yace ya gaje makamin katimul wilayati ya kuma gaje makamin katimul nubuwati to shi katimin sa ba wani wanda zai zo ya yi shi domin shi daga shi an gama adamul arwahi shine adamul arwahi ma'ana kamar yadda adamu yake uban zukuna wato ainihin wato haka shi kuma yake adamul arwahi ma'ana uban rayuka ta gane ko wato kamar yadda wani mai waka yake cewa ko wa'inni wa in kuntum na adama wato ainihin hadara ce take magana wa'inni wa in kuntum na adama suratan salihi imanin shahidin buguwa in a zahiri na bayyana wannan jiki ni dan adamu ne ta ina da ma'anar da kuma ni ne baban shi hadar mazana sun ma'anar da ta domin shine asir kullum nuri kowane abu daga hankalinsa ne in bi daɗi na'am kullum inda inda alayin ɗayan ma alarar a basu tsari abin da ya hau kan wuyayen wani ya yi bari mu shauki janar da lauta alamu ya ce kada ma ya hata ni alarar a basu kullum wani lillahi ta'ala tsawon wannan nawa guda biyu suna kan duk wani wali ainihin na Allah sai shehu Muhammad al-Gari wani majzubi ne a gaban shehu Sani radiyallahu ta'ala anhu wanda shi yana iya kowace irin jira da shehu Sani radiyallahu ta'ala anhu ba kamar yadda irin sauran manyan mazaje in su zo gaban shehu Sani ba ta ko iya magana ba amma shi suna tattaunawa da shehu Sani sai ya ce da shehu Sani aka muka lawo wannan maganar da ka faɗa wato hali ne irin wanda yake samun wayoyi idan suka shiga cikin wani wato ainihin kogi na hadara Allah su tumbara a ji suna dundunwa gunduman maganganu ko ko a'a a wace kake a inda za ka iya magana da kowa kowa ya iya magana da kai ainihin wannan magana yace a nan nai sai ku ya za ka yi da magana sai da abin kadiri da ya ce da ni hazihi a ranar kuma kullu wa lillahi ta'ala sai ce wuce ne ce yi abin da sai da abin kadiri ke nufi waliyan zamanin ka ya ce amma ni abin da nake gaya ma kada ma ya hata ne a ranar kuma ta kullu wa lillahi ta'ala millatin adama ilin da su suri in dai mutum ba a kogin annabta yake sha ba a kogin wulaya yake sha to ainihin a nan yake karba shekari ya ce ruhi wa ruhu ta hata ne ruhin na da ruhin mazala sallallahu alaihi wasallam kama haka ruhin mazala yana madadi ga annabawa da mursalai ruhi na kuma yana madadi ga waliyai da salihai sai ya ce wajen shi da to yanzu da ka faɗi wannan magana ba ka jin nan gaba za a yi wani wali Allah ya ba shi matsayi da ɗaukaka da wulaya irin ta shi ma shi ba ta irin wannan magana ta ba sai ta wuce ne yace to zan tambaye ka kana jin Allah ba ya da ikon ya kawo wani bawa da zai ba shi daraja da ɗaukaka irin wanda ya ba da Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ce Allah ya fi da haka amma ba zai yi ba yake wannan ba haka yi to karamu ce da kuwa tun daga lokacin da shi tijjani ko wannan har yau ba a taɓa samun wani ko da wasa ko irin majalisa da mahaukata waɗanda za su aini ya hauka su yi maganganu ba a samu wanda ya maimaita irin wannan magana da shi tijjani ya faɗa ba to saboda haka ainihin shehu ya ce to shi shehu islam shi ne gida ma ala ba gaba ta samu ɗaya kabar shi ne shehu da ɗaya ruku shi ne shehu ibrahim suratul ismul kafiri ka gani shehu ki sako wato ainihin وفقط بالإرفان كل القول ومن حسن جاروا علي وإنني مبرز أقراني أوان اتباعي يا سلام yace har suka ce kawai suke yi har ma suke ja da ni wanda ni ainihin tun ina kuruciya ainihin duk wanda yake zamani na na sha gabansa saboda ga gani ai wanda zai fara tsere ne sai za ka za ku haɗa kafaɗa ku fara tsere da shi ko to tun kafin su tashi shi shehu ya riga ya ci kwallo na'am سورة الاسم الكفورة خالد العذاب سورة wannan ba maganganu ne manya wanda makamin su ne sun suka san hakikar yadda abubuwa su yace wato سورة الاسم الخفي سورة ce ta wato ainihin suna wanda yake koyayi alkhas wanda yake tabbatacce wanda ba kowane wani ne ma ya san wannan sunan ba kuma shine sulbanin asali sarkin sunayen gabaki da ismul azam shi shehu yana faɗa da kansa ai yace walau sawwaru ni fil haqiqati lam yarau suwa shakhs mahbubin bihi na kamar sau yace da za su bi ne tsaf za su ga kowa ba sai mutum daya na'am majmu'ul hadarat shine matattara hadarori ga baki daya ainul aini ainul aini shine ainin aini harafin da wato ainin in ka ce ainin aini wato yana da maloli da yawa za ka iya fassara shi da ainin aini ma'ana wato ainihin ainihin na farko tana iya fassara shi da idanu ainihin na biyu shi wancan hasken gan da yake cikin ido domin wannan farin ba shi ke gani ba bakin ba shi ke gani ba can akwai wani dubu a cikin bakin da za ka wato ainihin tsaya ka kalli idan mutum sai ka ganka a cikin wancan bakin to shi ne ainihin aini wanda ainihin in babu shi babu ganin da baki da wannan shi ne ainihin idanu na ainihin aini hatta ne da zamani hatta jijiji wanda yake mai zubar da ruwa domin ainihin shomar balar da yana faɗa ko kogin ce a kulkulo daga ƙarƙashin ƙasar ya mamaye ko ana baya nufin ya tsaya in wasu dalil da zai hamsu a kowane ku kowa yana ciki ko da bai sani ba shi daur alwarul muhidi daur alwar shine ainihin hanci wanda yake mudawwal ma'ana wannan yana magana ne akan wato ainihin wato hadara muhammadiyya shi yasa aka ambaci wani sirri da daular anwari wanda ainihin shi shi mahmud al-gari ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shehu yake shi ne daurin anwar wannan hasken mudawwali shi ne domin wato shi kamar da muka faɗa muku a farko in soyayya ta ce soyayya to sai da mana ainihin matsayin ya nan ke sai abin san kawai shi yasa Allah yake cewa la ya zala abin tun daga kan aka fara لا يبال أبيه ربي ليه إنه أزل خير حتى أريده وفرد أقوته وكنته aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kullun nan salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin duk wannan ba komai na wasu shi kawai to daga nan kuma alin tsaura su suka dinga tafiya muhimmin tsari shi ne ishe yi da shafo waɗanne ƙasa a kwamfutu a ta a rani da kuntu da gani ko wato anin da na fata jallari da da gani tsabayi wa ta haka ne ko ma la abu da sirrihi da sukurin wasawin sun da samun wasayi ya ce ni na so shi ma yana magana kan tsakanin su da mazana su ba malin sulama ya ce na so shi na so shi har sai da na gani shi ne ya matso ya kusance ni duk da yadda kuka gani din nan to haka kamar yadda hadaratan suke da shi sun madala masu dalla fakanar abu sautai na au adana to nan ma haka ake yace fa aka hafa ni ma la abu bisiri sai ya ba da abin da ba za ku ja baki na ba ba za ku ja baki na ba in ji shiru yace ba zan faɗa ba bi sahawin wasu guri ko ina cikin maye irin na wato ainihin kusubaye ko ina wasaki ko ba zan faɗa wa sahin da sahihi ba ma'ana wanda yake wasakake ko wanda shi yana nan a kwafe yana da wasu wanda ke gaba da kusa to duk wanda ya mutu ba
na marta kullewa marta nan ne ko sabbin ne ne ba ma'ana duk wanda ya taho yana neman hadar Allah sai idan ya zo nan to shi da tafiya ta kare ma na
كل عليه أتاه وجوده دون انصرام وجهة جمع وفرق أتوه دوم الدوام للتلقي لتجلي وتجلي المدام كل ذي حق هباه وأبوه حسب المقام ما هو في قدره عباد القدر في بعض الأيام نوره شمس سوى من ذي أمر أو مقام كل معلوم أتاه كل معلوم دين كما بقاش يا زو مكا جنده دمانا وتؤلم waɗansu malamai suna cewa daga nan larabawa suka tsago ma'anar kalmar ilawa ma'ana wanda ake buƙatuwa zuwa gare shi ya ce duk wanda yake da buƙata ko yake wani igita ya zo maka doron su rana wato bai wata ta zo masa ba tare da yankewa ba wajen ta jam'in mafarkin shi shi da rahar jalla ta nanu wajen ta jam'in mafarkin ma'ana fuska ce guda biyu halin jam'u da halin farko ma'ana halin suku da halin sahu ko da ke halin wato ainihin fana'i da halin faka'i na'atuhu yawmal jawami wannan shine zai kuma sa da'ima littalaki littalabi wata dalilin mudani ma'ana in ma dai wato ainihin talaki karɓar wato faili da alwaru daga wajensa ko kuma wato ainihin tajali samun tajali a cikin hadar umarni ta barko da ala wa tajallihil mudani tajallin da kuwa ainihin mudani abin dawamawa ne ba yankewa دائما في الجنين كل جهاز الساعة وتعين خير علم من شيء ما رضي الله تعالى عنه يا تبع سير دول ينقل على بشيء domin su ba isin ce tsirin muridi tana cikin himma shehin ba ta koyaya muridi ya kawo da kai daga barin shehin da su tsaya tsayawar da zai in ya wayo zai shekaru mai yawa bai riski abin da ya maka fawaki ba to shi yasa ga shi ina cewa wato da wani yake wa shehu ikirari da cewa ainihin yana ganin murinan shehu ibrahim rangwaye ne wajen hidima da wajen wato ainihin ladabi da sauransu ya ce ainihin muridina muradai ne kullum muridin ya zari muridi min adamin wata zubatin muridi lakin na man sahi bani muradu da za ta naru kullum ma a radu kullum zai haƙƙin habaru haƙƙahu kowane mai haƙƙi ya ba shi ainihin haƙƙinsa hasbal makaru na wannan wato ya ce kowane muridi zai rike rina muridi na ta wajen ladabi da wajen hidima ya ce to amma su ba sani ba ni wanda yake tare da ni ba sunansa muridi ba sunansa muradu saboda haka tunda muradu ne kuwa ainihin duk abin da suke bukata ainihin ba su aiki ba mu bi kudurin ribalar kuduri suna in gaya muku zance dai ma mu bi kudurin ribalar kuduri sai ma da layani babu wani wali da ya samu baiwa irin baiwar da Allah ya bashi Ibrahim tun da aka fara yin wuni da kwana shi kan shi Ibrahim da Allah ya faɗa wahal abtarat aynaka مثلية سائرا سلوكي وجنبي والعلوم في يومي إذا تبقى أنا هكذا شيء أفرقه إلى شيء wato ainihin yana faɗin kafin shi Ibrahim da Allah ta lafi cewa ilmin irfanu kal anbiya duna malai almajirin shi Ibrahim ya rufe Allah ta lafi za su zo su zauna ka dindindin ilimi yana zuba har ka yi mamaki shin karantawa aka yi a wani littafi aka karanta wannan yaushe ake wannan karatu ubai da shi ibrahim ce kawai rabbi allah ta ala in ba almajin shi ibrahim ba za ka ji ba ko an je an yi irin wannan karatun an karanto an haddace to ba za ka ji ainihin zaukin ba sai ka ji wato ainihin kamar wato ainihin dambu ne wanda wato ainihin bai ji mai ba Now, نوره شمس نوره hasken shi Ibrahim ya Allah ta'ala an shamsu kai ka wani ya ce ma bai gaishe ba a a shamsu rana ce in ta fito wai bai ce rigar ta ba wa min zai amma min zai aman sai makamu an wuce a ko wanda ya kallafa a kansa makanta ya sa hannun sai ya rufe idansa zai hana rana fitowa zai hana ta haske rana ta da rufin asgari shi ne ainihin ya rufe idansa kawai
عين اسم عين فيل عين هرج للتمام رمز القرآن فهو مقتلى ألف ولام أول الأجلات مجلى عين سر الاختتام
عين اسم عين اسم ma'ana can da ya ce surutul ismul kafi to in baka gane ba ya ce to ainihin ismin shi ne ainihin suna ainihin sigar shi ne ainihin kuma fi ainihin harbi shi ne ainihin harbi ya kama min har zuwa wato ainihin cikawa ta gani shi ne wato ainihin wato akwai wani baiti da shi ibrahim dan salami da yake fara ko yake magana dangane da wato ainihin matsayin wato yake cewa ko ara kullu af'ali ko bihu bi fi'alu duk ayyuka na ko akwai wanda yake mutum ne nan duk ayyuka dukkan ayyuka yace ara kullu af'ali fi'ali bi hubbi ina ganin duk ayyuka aiki na ne ainihin saboda kanka kawai shi da ake shi domin dama nan dukkan abin da yake shiga wuri tsakanin mutane ai suna ne da fi'ili da harshe to yana so ya nuna ma wato ainihin hadara wato hadara su talata su dinna hadarorin nan guda uku shi ne muka rauni da ismu da filu da harf to shi ne ismu shi ne filu shi ne harf an fahimta ku saboda haka ainihin za ka ji a wani wani yana cewa wato وما تدعوه الشرك والبر فرقدا إلى طيبة إلا لشم شمائي ولله وعيد اليوم أين محمد تراكره فيها كبير والوعي وإشارة نقول أن أولا مكان da shi ne ke magana ana shi ne ismin shi ne fi'ilu shi ne haru idan malaman namu ka ɗebe musu wannan saura ne ya نعم رمزه القرآن رمزه قرآن شيء رمزه إن كان أتو كفتر شيء إبراهيم رضي الله تعالى عنه وكفتر أي من القرآن كفتر شيء إبراهيم رضي الله تعالى عنه نفس الأمثل من أنا إن شاء الله تعالى فتير لا تفلا لو كنت وني تنبيتا يمتى بيانا وتتمش بيانا حالا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خلقه القرآن sai ibrahim jalla da alamu yana faɗa yace ina da malamai guda biyu wato ainihin a zahiri biyu kuma a baɗini biyu na baɗini shine mazala da shehu tijani duk inda nake suna na ba na rabuwa da su yace biyu kuma waɗanda suke a zahiri shine alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yace a yau ban san wani wanda ya dina sanin su ba kuma shi ya zage a duniya kaf ba samu wanda ya daga masa yaba ba lokacin da shehu yake zuwa misra da mala abdullahi zamanin sa ne ya sallama shi ibrahim da gaske manya-manyan da katira da professor na jami'atul azhar suka yi mamakin irin miƙa wuyan da jamal abdullahi su yaushe ibrahim sai suka dinga kuna guri gefe ya shugaban kasa an bako bakar fata a zungo ya fi ta shi a kanmu abin da za a yi za mu nemi shugaban kasa wato ainihin so suna wannan gura wurin sai shi mu abin da hajji sai shi da su kunga ba ainihin shugaban kasa ne ya ɗaukaka shi a kanku ba iliminsa shi ya ɗaukaka shi a kan sai suka ce a to in ko ilimin ka ne ya ɗaukaka shi a kan to za mu sa rana mu zauna za mu yi masa tambayoyi na farko ma dai tukuna za mu nemi shi shugaban ƙasa ya sa yi mana sallar juma su ji yadda shi zai huduwa shi kenan sai suka gaya wa jama'a abdullahi suna son ainihin shi ne musu juma'a yau kuma juma'ar ainihin ba a biya shehu ba sai lokacin da za a fito masallacin an zo masallacin suka ce shehu suke so ya zarce ya abin nan sun ɗauka abin sai an je an rubuto bayan shehu yana gaya mana cewa idan wato wani yana mamaki wai shi bayan ya yake yana rubuta diwani da yadda diwani ya ce ai idan zan yi rubutu kalmomin ne su ne tawuwa gaba na gaba daya in zafar ce na gada ma in bar wacce na gada ma saboda haka take shehu ya hau kan mumbari ya yi musu huduma da ba su taɓa tsammanin za su jita daga wajen sama suka rude bayan an sako da wani suka fito abin da ya yi ya duk da haka muna da yan tambayoyi ainihin za mu shirya shugaban ƙasa ya ba mu dama ainihin mu zauna da shi sai jama'a abdullahi sai ya gaya wa shehu to su irin abin da ake cewa shi na ganin ka mai da koma da abin da suke yi sai a tafin hannun su saboda aka da jama'a abin da su riga wasu shi su abin da yake so a nemo malaman hadisi cikin wadanda za su masa tambaya a nemo malaman usulul fiqh a nemo wato ainihin malaman fiqh a nemo suka zo malaman fiqh suka fara shi tambayoyi sai da suka kasa ma mai za su tambayi shi duk abin da shehu ya gaya musu da sun ɗauka sauraro za su yi da kunne ko kuma ainihin shau ba zai ma iya amsawa ba sai kuma suna komo suna jin haushin idan ma suna da musaddal abin da zai ɗauki ainihin maganganun da shehu ya faɗa ko kuma idan ma sun rubuta abin da ya faɗa saboda abin ya fi ƙarfin kwakwalwar to suka gama malaman hadisi su malaman hadisi suka yi su ma ya kawo da su malaman usul suka zo su ma ya kawo da su sai suka shi suka rasa ke za su sai da mala abu za su ce to ai akwai tambaya ɗaya da baku yi ba sai ce baku yi masa tambaya a kan wato ainihin lamarin wato ainihin tauhidi ba sai shi ce ai ba za su iya tambaya nan ba kuma in an amsa sun amsa ba za su iya sani ba kuma da ya mutu yin tambayar to tun daga sannan ainihin suka sallama su na mukutara alifin walani mukutara shi ne abin neman alifin walani shi ne wato ainihin ma'arifa kenan domin ba mai muna yana cewa wa alatin tarihi an ko kuma yin tarihi ka bada tsarin ka ne ko ko tsara ɗaukar ina na wani faɗa da zalim da wasu mata su zuwa kan to ainihin alif da lami ainihin da an jona shi a cikin kalma ta zama ne ta zama ma'arifa to shehu kenan wato alin fama a hajji ka fi ni ma a rafa ma a samar ba wani wanda zai fuskance ni sai ya koma a yanzu ne ka je na ta zikiri kawai awwalul azalati awwalul azalati ne wato ainihin farkon azalati ma'ana duk azal azal da kake ji shine awwalin ta majala ainihin sirrin ikhtijami majala shi ne mabayyanar haƙiƙar koyayyen sirri tun da yake koyi shi ne mabayyanar sa يا ملاذي إلا هذا الأبد معصور الأسامي وبه داء مضاد زائر مع الابتسام لو بدا ما فيه من عيب لذيذ بالرجال كله عيب وذنب ما له في الكون هامي ما له مجد سواكم فاستعينوا بالسلام زل في قوم ذنونا ذات خير واكرام لو رأوا ما في لآبوا بين قجاج ورامي يا ملاذي يا ملاذي يا مفكاتا إن هذا الأبد ولن واتو أي باوة wato ma'asurar asali mai kusa sun riba shi a hannu ma'ana wato ainihin wannan kalma kamar ta yi zuba da bani yake cewa walakin da na kuri su yawo ainihin na lakar kai na ne don saboda jin nauyi kun san idan wato ainihin murini yana gaban shehin sa baya ganin kansa to kuma rashin ganin kansa kuma shine zai zama ainihin kansa din wani da ubani yawon ubani yana da wato ainihin cuta mai wuyan magani zahirun zahirun ma'azin cuta cutar akwai ta bayyane akwai cuta a goyi lamar da ma ce cutar ba wai yin lafiya ta ciwon kai ba ba wai wato ainihin ta zazzabi ba a'a bayan allah a lokacin tarikin cikin hadar allah duk lokacin da wani wasu suke a wani fage fagen da ba su kai ba to jinya ne a wajen su ba za su samu waraka ba sai sun bar wannan wajen sun nan su a can shi yasa kai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innahu la yuzana alayya fa astaghfirullah fi yawmi 70 marra to gainun ba wai hijabi ne ba a ainihin tarki lau ba da ma ji min aibin lau ba da ma ji lau ba da ma ji min aibin da zuzun zuriyar to mun kasa zama di don ko yana gaba hali mu kai mutu eh ba mu kai ba to yana gaba kace ne lau ba da ma fi yi lau ba da ma fi yi din aibin da wato abin da yake tare da shi na aibi da zai bayyana na dubidin rijali da an sakanta masa da jiba sai a jife shi kullu aibu domin dukansa wato ainihin aiki ne wa zambun wa zambun da kuma wato ainihin laifi malamin mulkau na hali baya da kuma lauya wanda zai kare shi malamin manjan suwa ko baya da wata mafaka in ba ku ba dan su ini bisa lafi ku taimaka da aminci zan da jikin ainihin can dama bayan ya faɗa ko ainihin cewa wato ainihin nan ne marasa kullum rani saboda duk abin da ake nema da an zo don sunan sa an samu zan da shi kalmar zununan da mutane suna bin zato za su kai kuma da suna alkhairi da girmamawa laura awabi amma da sun gani sun ji abin da ke tare da ni na daga laifi la'abu la'abu da sai su koma bai da kaddani wara tsakanin wato ainihin mai harbi wato ainihin waranin da mai jiba ko kuma wato mai suka da mai jiba fadlan kukuran jamilan ko kula mun ce min sutura wacce ke kyakkyawa fi tabbiru wanda a cikin wannan suturan laifuka na duk a canza su wato ya zama wa ulaika alladhina yubdilu Allahu sayyi'atihim hasanat domin sayyi'a ko sayyi'a ana faɗin sayyi'a amma sayyi'a fa maratibu ne yanzu ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da aka yi sallallahu alaihi wasallam saba'ina marra yana tuwa za ka fassara su gama lala irin su mamma ne a saboda haka abin to haka ma ta take wajen waliyan abin da yake laifi a wajen wani to shi a wajen wani ba zai ne ba misali kamar azumi yanzu a azumi wani shi azuminsa daga gudu a alfajir zuwa faduwa rana ba zai ci ba zai sha ba zai sha'awa ba idan ya ci ya sha ko ya aikata sha'awa azuminsa ya kai to wani shi ba wani zai karya masa azumi ba shi wani karyewar azuminsa ya karya ko ya yi ba shi ne karyewar azuminsa dama shi zancen ne waɗancan abubuwan ya fi kowai sha ba ta taso ba shi in ya fada cikin kusurin wannan dan mazana sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko arba'atun yafassunna sa'ima a daga cikin su ya ambaci alkalbu wal giba an fahimta ko sai wani ƙudan su kuma a'a sun kare azumin su dama nan azumin su ba wai na barin cin da sha ne ba a barin cin da sha wannan ainihin da cin da sha ai su ba ce ta wayan su ba Allah ta baraka da Allah ya ce innal ladina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta kullu an'am sai ce wa dalu wasu wallahu a yau abin da dabbobi ainihin da kafirai suke yi shi ne ainihin kai in kai zai ba ta ma'azu to su wannan ba aikin su ne ba ba kuma aikin su ne yi ba da tsaya ba su azumin su su tsare zuciyarsu daga bari duban wani Allah tun daga hudu a alhudu din har zuwa faduwa rana da zarar zuciyar ta karkata ta dubu wani Allah to azumin su ya kai na'am to ga dai wannan ka haɗa shi da wanda an yi in yi tura ba azumin da yake to haka na ta biyu da kawai shi ne wato tabbilin intirani ba da canza wato ainihin laifuka na zama salatul birni hasana ta wato ainihin ba fadala dan fadala domin ainihin fadala wato wani wadi ne da Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya jefa shi a nan shikenan shi ya gama saboda wanda ahlul fadli shi yasa ainihin a wato shi Ibrahim da ta Allah ta da rika nan tamu dari umarul fadli dari a ce ce an dan falala wani abin da za a baka ba ladan aiki bane a wato ainihin kyautar soyayya ce kyauta ta soyayya ko ba ta bukatar wato ainihin ko ka yi aiki ko ba aiki ba ka yi aiki ba za a kawo wannan kyautar ainihin a baka amma wanda za a bashi ladan aiki sai an duba aikin ya yi daidai to sannan a irga a ga nawa ya yi sannan a biya shi ko amma kyautar soyayya ai ba ba ba wannan a ciki tazina dole adana min malani yace kuma ainihin ko kankanin zargi tana samu وضمنوه أن أكون عبد الرد وابتدام أي شيء سوني ما تلام شو حكا domin duk wannan makaman yana faɗa ne wato an tamfar yana gaban shehun sa ne yake faɗin haka amma ainihin idan babu shehu a kusa to ainihin abin da shehun zai isu suke yi Allahu Akbar shi akan wannan ainihin suna da yawa nan garinmu nan an yi ko ainihin mai gari ya zo ya ga shi cewa ainihin bai da yaya maza yana san Allah ya ba shi yaya maza sai ya ce idan a cikin matan ka akwai mai al'ada to Allah da daga wannan al'ada ba za ta sake ba sai ta yi kawai sai kun tukun da kun da za su tawili inna lillahi ibadan law aqsamu ala allahi la abara to والولو لي أن أكون عبد الرب واقتدام والولو فيضا أليما منجيا دون التدام ذا شمول لجهادي وركادي وكلامي ربكم أعلى كثيرا بالأمال والمرامي إن كل سيد فيه لا تعاشي لا تعاني ودعوا لي أن أقول على حسن لما عبد حسن باوى نسويا واستدام لإجماع شيء يا نوى ina faɗa wato ainihin shi Allah ya ƙara masa yarda ya yi abubuwan da a tarihi ba wai a zamanin yanzu ba a tarihi ma ni ban taɓa jin wani waliyin da taɓa yin haka ba ban taɓa jin ba ban taɓa jin kuma wani ya ce ya taɓa karanta a wani waje ba hakan ya faru shi ne lokacin da sai ya shi sai ya zo garin nan ina ina ta faɗa muku magana nan ko wato sai iyaye suke ya zo shi ya fito wannan fa shi ne kalamun hazarci shi ne babul hazarci ga shi ya zo mana yana da ziyara wajibi ne ainihin mu girmama shi ya ce abinda nake so girmama shi da zamu yi kowa da abinda yake a jiwon da sai rike komai a kawo shi duk wato saboda mutum dubu nawa ne ake zaune a wajen amma wani ma ainihin har da mun da yake a zuwa da aka zo da shi ya kawo aka yi hidima da shi wannan da taɓa jin tarihi a tarihi ya taɓa afuwa ba wani malami saboda jin zukatan bayan Allah ya haɗa su da Allah har ma ya zamana ainihin suka bayyana a bayyana sun zaɓi Allah da komai domin jin da ainihin wanda bai jahu ba in an kai hari wani ajiyar nasu zai amma da ba shi kowa ya zaɓi ya fitar da da'amar jami'in sai baya kuma shehi ne ya taɓa ana mawujin alaihi sallallahu alaihi wasallam yana magana a kan matsayin alaihi sallallahu alaihi wasallam a kai ruwa yake shi mutane sun yi kamar za a tashi ruwa yake ne ana magana maza Allah sallallahu alaihi wasallam a yin je ina to ai kuwa sai koma ya zauna aka dinga ruwa ruwan har ya dinga bi ta cikin mutane ainihin ana zaune aka gama ruwan ruwan ya kaje mutane suka ba har gari ya waye yankuna mutane suka bushe Sau da yawa sun ji ruwayar mafi yawancin waɗanda suke da cuta cuce a wannan daren wannan ruwan da ake shi ya tafi da cutar suka samu lafiya ba ma ta aikata ba. to alhamdulillah da kun ji abin da da shaida sai mala hamza da al'umma da ibrahim yan duna kuma suna wajen mala ibrahim da musa suna wajen ake ruwa sai mala hamza ya ce a wannan lokacin yana da baki amma wannan ruwan ya fi masa da rubutun gaba ki da ruwa da ake saboda wato sirrin dama ne himmar shehi ita ce sirrin murida a lokacin da shehi yake magana ba za a san ba da sulama kowa yin su yake kamar a fagen ya shi da annabi saboda aka za ka yi wato ko a yanzu ka ɗauki tafsirin shehi ko mori don ka ana yi in ba an zo wajen amshi ba ba ka ɗandara akwai mutum a wajen ba saboda duk sun mutu cikin Allah na wannan faidan animan to kaga ainihin wannan dabara ta sa yace wannan faidan animan ainihin kulamun ce mun faidi wanda yake ga mamme muntija muntijan kuma ya zama mai jinkaji sun san waliyayi sun ka suka kashi uku ko kashi hudu wani waliyin sirrinsa daga shi sai shi ba mai gadar sirrinsa wani waliyin ainihin wani ne zai gaji sirrinsa ba ma ɗayansa ba ba almajiransa ba kamar yadda ya faru da shi samari na madina wanda ainihin da hadiminsa yana hidima da shi usujani ya zo ya tara da abin da ke wajen sai ba shi usujani ya ce dama kai nake jira Allah ta baraka wa ta'ala ya sanar da ni in ka zo da abin da ke wajen na ainihin ba wani hadimin su da yake hidima a wajen mu shekara da shekaru ce shi yanzu ni ga ni na tare da shekara da shekaru yau wani ba kawai ko ka tattara ainihin komai naka ka bashi ka ce shi ne halifan ka ya ce a ta abin da Allah ne inda na wani aikin ba rana ta ga tunan Allah ne shi yasa ainihin na ba wanda Allah ya ce awa to haka wani wali ne wani wali kuma yayansa ne kawai suke gaji sirrinsa wani waliyin almajiransa ne kawai suke gaji sirrinsa wani waliyin kuma da ƴaƴansa da almajiransa duk sai sun gaji sirrinsa shi ya sa shi yake domin na wasu ya zama wato ainihin muntijan ya zama muntijan kar ya zama nuna jikari nuna ago nuna jikari kar ya zama aƙini duk wanda ya ɗauka na da gobe na shi ma sirrin ya zama intaji a wajensa kar ya zama aƙini salam za shi mulin lissa'ali za shi mulin ya zama ya haɗe har a ayyuka na da fi'ali da ayyukan tsari ya kira ne da a da harshe na da kuma zan tuna Hubbukum ala kafilin yace kanku ya shi shine ala kafilin bil amani wal amani shine wato ainihin mafi daukakar abin da zai damu cewa mutum samun wato ainihin abin nema wal marami wato al'amali wal marami al'amali wal marami ko da tanta da abin neman sa inda kullu sayyidu fihi la tuhashi la tuhani yace kai bari ga yabo laraba suna cewa kullu sayyidu fi dawil fara yace a kan akwai jara yace inda kullu sayyidu fi duk abin da ake nema yana wani shi Ibrahim in ka samu shi Ibrahim ka samu komai da komai la tu hashi la tu hashi karke wato ainihin istisna'i eh karka soji wato ainihin la tu hashi karka tsayi komai karka kin banda kaza banda kaza
فالمليء بكم فيه الترك للدوام خالصا من كل شوق فسوى عين الكتاب إنني منكم إليكم فاجعلوني في الزمام وثلاث الذات للذات دوام الخلال والرداء عنها وعنها بكتاب والكتاب ما شبه التجاب تايونا والهمام فالمليء بكم kula mun ce mun son ku ya zama na ainihin son ku ya zama ya zauna a zuciyata sai tarki wannan kuwa ainihin ai wannan kasida kawai ta isa a kan shahidi wato shehu mustapha sisi wata rana muna shirya da shi ya ce ai bai tsaya da shi ma tijani ya faɗa ya ci ta wato ainihin duk abin da za a faɗa kan shi ibrahim wannan bai shi ya haɗe shi na ce wani baiti ne wannan baiti ya ce da ya ce inda ni mahama ta rani shugula ta fi ibrahim kawai an tsira to da kan shirin da wato ne kan shirin da ya ji ta wato ainihin a cikinsa ko za mu ce mun son domin talaki wato ainihin a cikinsa har abada khalisan min kulli shawni kuma san ya zama khalisi ne min kulli shawni daga dukkan wani sunan ne fasuwa domin wani ya zama da a samu son wani a tare da ni ba ku ba an yi tsari shi ne an yankewa ina jin na Allah irin wannan son shi na mu ya tsotar a shi kuma shi ma a cikin shi ya sa ainihin shi ainihin shi ma a cikin kawai yake gani ainihin shi ibrahim ku shi ma da shi mai inna li minkum ilaykum ni wato minkum ilaykum ne wato an daga gare ku zuwa gare ku ne san ayoyi sun ce ba san ya da cikin wato ainihin lamucewa wa salatin zati lillahi to salatin zati ya tabbata ga zati dawaman faila hannu wato kuma ainihin faili ya zama wato ainihin madawwani ko mai kwarara warrida anha wa anha kuma yardar ya tabbata da zaki zuwa zaki cika ne wani wani a budewa da cikawa na shiga halar tijani mutum ne su mai wannan suna zai lera sani ujinawar ne sani ujinawar kuma ne zai su ba su zuwa ne ma masallala sai na ma mutum ba ji ma kudin da wasa cikin ma kauta suna gida ولكن لا تعلق المستقيم على آلهة تدريب إلى العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله idan kuwa karambani karambani muke yi ya ce a zaune saboda haka ainihin na tabbata ainihin za a ɗan mana yan kalmomi da za mu tsara ainihin za su mai sha ba fana yi Thank you.
الحمد لله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد بن كافي الخاتم وعلى آله حق الدين مجال العزيز السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ai bayan wannan karatu da muka yi ba shakka ni daga gare ni ba wani abu da zan iya garawa sai ce Allah ya saka da alheri liman Allah ya kara masa lafiya Allah ya sa mu amfana da abin da muka yi Allah ya kara mana san shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah dan wa kamar da aka ji a yau wannan rana ta lahadi 21 ga watan sha'aban sai jiran mazala sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu talatin da hudu mun kawo ƙarshen wannan kasida ta farko a cikin jerin kasidun yawaku ta sani uzna wa da shi ya fassara mana Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa jagoranci al'umma da sallallahu alaihi wa sallama kuma ga shi mun samu halartar ɗaya daga cikin ɗayan maulan a sayyidi ahmad mahmud shek ahmad tijani da suwa zai lawa ta'ala anu wanda ya sa mana albarka a wannan zama muna fata allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita mana wannan rana ya sake nuna mana rana ta bari da za mu sake taruwa a nan don kuma mu kama kafin da ra'iya wace kuma shi zai lawa ta'ala anu ya ci gaba da yaban mamduyinsa maulan mu shi zai lawa ta'ala anu saboda haka zan wai da abu magana da shi zan a cika mana da addu'a yawa akwai maulidi wanda shi ya saba gabatarwa shi ma duk shekara a kofar gidan shirin tasu ranar laraba mai zuwa daga gargo to shara shi ne zai gabatar da maulidin wanda aka saba shekara ranar laraba da dare ko ba gidan shirin mun kada to ana zuwa za a mutu to akwai waliwa kuma abu gobe ne ku gobe ranar litinin da yamma a layin kandahar sai kasa a can kwantar nan eh layin kandahar
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد من عنده وانه قال لا اله الا الله الا هو ما في البر والبحر وما في الغد وما في الحمد لله لا اله الا الله ولا من ولا من الا هو الحمد لله يقال هذا ما يقال هذا القول لا يفهم هذا المدين هذا لا اله الا الله ولا من امن وتقوى وتعالى البركات من السماء والارض ان تكتبوا فقد جاءكم الوجه ولما بدأوا متاعهم وجدوه يجعلهم يريدون أن لا بين أمانهم والتوبة وقال كل جزاء مالي ولا بدأنا للظالمين ثم ظلوهم عارضين ربهم قوم كذبون فوسعوا أجمع بينهم بدها ونجنيهم وهم المؤمنين ونجنوا بين عالم الأسماء وبين عالم الحق وهو البتاب العليم ما بدأ الله الناس من عبد الله من ذكرها وما يمسك ولا يمسك الله من بعده ولا يجازيهم حتى إذا جاء الله وجاء الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتمر وتعلق ولك فأنك تجمع ويغفر لك الله من عزيزا ما كان لك عن مريضا ومكان لك الدنيا كلنا وبدعنا ما نسمع الله من عمير وسلم الله وتمام المسلمين ومتنا بما رفعت الله إذا جاء نصر الله ولمته فلا أجمع بينكم من يريد الله واسع وتدعو بأمر القوة المبدلة والمكان shi Allah za ka zo gonar na amfani Allah Allah sai mu kai da shi mana jama'a Allah za ka zama mana jama'a lillahi Allah dauke mu ka wani Allah dauke mu ka gajiya Allah za ka zo gonar na mun albarka Allah za ka ya ya ma da albarka ma hu yalla Allah za ka mu da ma hu yalla Allah dauke mu ka wani duniya na Allah za ka yi duniya na Allah dauke mu ka wani duniya na Allah ka yi duniya na Allah ka yi duniya na Allah ka yi duniya gurin ba Allah ya mu malam ya amfani Allah ya mu da bukatun Allah ya dauke mana wani duniya mai Allah ya mu da bana Allah Allah Allah ya Allah ta gurin ne shi Allah da dole gore ne Allah ya mu da bukatun ba ko gore ko ne ya ji ko ga Allah ji ko kalama ji ko ne shi Allah ya Allah ya mu da bukatun ya ne Allah ya mu da duniya da lahira Allah ya mu da duniya da lahira Allah ya mu da duniya da lahira Allah ya mu da duniya da lahira اللهم عندنا اللهم انجنا ولم تعدنا من لا اله غيرك وانت المال علينا ولا علم غير انت عليم اللهم انا نسالك الايمان الكامل ويدين الخالق وقلبا الكافر وعلما نافعا ورزقا واسعا ولسانا باكرا وشفاعا من كل شاء انك لا مدار ملايين اللهم صل على سيدنا محمد وابراهيم والعادين على دولته وعلى آله أحمد وعلى النبيين
jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh da an fara addu'a sai kuma sai je ya tuna wata magana sai da suno miki ita ne ma shi wannan littafi mai albarka wata shekara maulan mu shehu abdurrazak kusa ɗaya daga cikin bajimai kuma almajirai a gaban maulan mu shehu tiyar bin usman radiyallahu ta'ala to shi kenan sai ga ya zo garin da ramadan sai muka je muka gaishe shi sai ce kai na ji an ce liman yana fassarta niyya ya ce kwarai ko a karbi kallon akwai kasar da nace akwai kasar ce maza a je a kawo shi maza a je a kawo shi sun yi wanda kasar kuma sai shi shi ma ya je shi ma kuwa suka yi haka da shi yace to ina irin kasa kan ka kawo to ji Allah ya ce da kai guda uku to kuma dai sai wani abu ya faru sai shi wanda zai ce to kasa abin da ya kawo na Kano wannan lokaci ne aka maka zamu sani ba sai shi wallahi wani mafarki ne ya bani tsoro mafarkin nan ya ban mamaki wato mafarki ne ina gindin wani al'amudi a zaune jama'a ta ta a gabana ina fasarta musu niyya ta shoma ta jara jara kana in na ja ce shoma jana ce gausu shine kaza shoma jana ce gausu shine kaza to rai dan daga misalin kowa ya kwanta haka a gaba sai na ga da shoma jana rauni ya kwanta haka sai na yadda lissafin na fashe da kuka sai mutane suka ruga da gudu sai ce mala duk zai da kun samun ka mala duk zai da kun samun ka ina jin dadin karatun nan naka ina jin dadin ka shi ko ina duk kun bayan na kuka na wannan ka kan Allah ba sai kana wajen nan ba sai ka zo mu tafi sai suka tafi suka je bakin wata fadama sai ga da shi iya gani yayi dugur dugur dugur kowanne kore da ba abin da zuwa nuna ma kenan bayan tafiya ta da shi na iya yau shi amma yanzu kaga gaba ɗaya kuɗin da shi na dan tsa dan tsa gaba ya kama kai shi kenan ni kuma ina wajen to dama wuri ne nake magana shi aka maka amma fasara mafarkin ka sai ta yau mafarkin na hada fasara shi ni dai da ne wannan mafarkin shi to bara zo da shi ne kuma kuma in saurari wannan niyya in tafi da ita dan ni ba taba jin da aka fasara ba shi ma shi da ya haka ya ba mana ita sai to fasara ma yake fasara mu sai shi akaram kallah abin da ya faru a jiya ku ne a kwanci a gaban shi Umar Jalibin sun raja kalam kuma shine shirin ku kuma shine shugaban ku kuma kuna kwanci gaban sa to amma da aka nuna ma gashi a kwanci a gaban ka to yanzu aikin ne yake a hannunka to in ya zo ma haka zai sai ce to baka iya magana ba ya kore ne ya magana shi kenan na gane shi sai sai bi Mahmud ya zace su suna son su koyi fasarta musu niyya sai shi abu zai iya ba suka mata suka yi kai in dai so kuke ai wani abu sai dai ne abin da nayi da kaina shi ne jawharul fardi sai suka yi dai fasarta musu jawharul fardi to ran nan sai da ganta da ana karatun shi Abdullahi ya sa shirbi a wuya ya sa gilas ya harbe kama shi haka ana karanta jawharu kuma sai biya wani na kwance yana karatun a gabansa da aka gama aka yi addu'a sai aka ce to abu ta zai shafo ka wani za ka fita sai na ki tashi da ya baka tashi ba ko samu zakin da'a ni ba sanin ma mafarkin da kai ba ran nan ai kwanaki bayan da ka zo kai magana shi ne sun dama da maganar sa sai shi shi ma janon da ka sani na jiya shi ne ke kamar da na gaba to yanzu ka tsauka da shi ma janon ga shi yana kwanta a gaban ka kai nike kafa kuma kana ce sirri to magana da shi ne zai faɗa shi ga shi ba da wannan su ka su hudu ne aka ba wa shi adadin haƙaƙi kunna sai da ya tara rajin Allah ta'ala anhu mata bai taɓa yi wannan miji ba ran nan yana harsashin wata zawiya ɗan awaki gauti na kano ya aiko mata da bene guda hudu sai ya mutu wake ya ce wai na ƴaƴa ne maza aka bani wannan shine na karshen da jama'a ranar da karfi wata amma ya zuru